الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ادعوا شركاءكم ثم يجيبون فلا تنظرون
نعم حوائم يرحمه الرحمن سبحانه وتعالى يرحمه في الأرض يرحمكم في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن تجدون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل شركاءكم ثم يجيبون فلا ينذرون أيام وآمنا هو الله سبحانه وتعالى ليسائل على مؤمن المسلمين kuma shekaran da wasu ayi na alƙur'ani mai girma inda yau muna rana ta goma sha bakwai ga watan ramadana hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu da ya zama daidai da a tabbas ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salam dubu da ashirin da uku da za mu tashi a kan wannan sura suratul a'raf wanda aya ta ɗari da sittin da hudu wanda ke cewa inna bada sura min durillahi ibadun amsalu wannan aya da ayoyin da muka fito jiya muka kwana kansu duk da suna magana akan mushrikan makka ne cewa suna bauta wani Allah subhanahu wata'ala wannan Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ne cewa wayannan wanda kuke bautawa min dunillahi kuma bayan Allah subhanahu wata'ala ibadun ma'ana mamlukatun abu mallaka ne kuma bayi ne amsaru sun kamar ku da kuke bauta musu su ma mallakar su aka yi wad'uhum to kuroge su ko ku kira su mana falaysa tibu lahu in za su amsa muku du'a ku kira za ku nan in kuntum sa'ina idan da gaske kuke لأنها آلهة سوى سوء اللونين ثم بين غاية الدين في الله يبين مشكر كثيرا والناس وفضل آلههم ثم في بيتم ما سقوتا مسلم ما عليهم أكرم معنا ثم سقوتا ما سنبي كما كان معنا درجة شيطان الله سيبين أولا آية سوى سوء كما كان لهم أنا هم أرض يمشون بها suna da kafofi da suke tafiya da su in ma suna da kafa wanda kuka yi musu to wannan kaban ne ga nan komin kin da zai ba ta iya dagawa ta tafi inda aka ajiye wuce aka da zauna saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bai sai akan alamun arzuru kawai ya shigo ba a'a in ma ya sai alamun arzuru mata kila su da ya yi musu kaba to alamun arzuru ya musula biha suna da kafa da za su iya takawa su tafi da ita amlahum aidin yafdishuna biha ko suna da hannun da za su kama wani abu da shi in ma suna da shi dai to a da yake ko motsi bai yi saboda haka amlahum aidin yaftishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha ko kuma suna da kwayar ido wanda ake yin gani da ita wannan kwayar ido din saboda ya Allah subhanahu wataala wayannan abubuwan da yi su kamar yadda muka yi magana su jiya wanda ake fi mutu alhawa su kamsun nan bayan sun sani bauta sun nan wayannan abubuwan to ma'ana tasirin nasu shine yafi komai girma idan kana da kafa to yin tafiyar kafan shine ma'ana a ma'ana ma'ana aikin kafa da yi tafiya in ba ta yi tafiya ba to kafa ainihin ta zama banza in kuma ainihin ka'idan ido ya gani in bai gani ba ya zama gudunin banza kunne ka'idan sa ya ji in bai ji ba ya zama ramin banza su duwai na haka hanci ka'idan sa ya shaka in bai shaka ya bambance ba shi ma ya zama rami ainihin wanda ba shi da amfani saboda haka to ɗanɗano shi ma harshe ɗanɗana idan babu wannan to shi ma ainihin ya zama da cewa nama ne kawai wanda ba shi da amfanin da ya kamata a yi shi yasa malamai ainihin fuka hau a wajen abin da ya shafi zanzara'im idan ainihin mutum ya taba mutum ido ya tafiyar masa da ganin idon ko da idan lafiyarsa kalau to fadda ya jiya zai bayar kamila idan ido ɗaya ya taba wanda ainihin idon ya bar gani ko da lafiyarsa kalau to fadda ya nan ma jiya kamila haka idan a zai ba da rabin diya haka idan ya siyar masa da tafiyar da sirsa amma kunnen lafiyarsa kalau amma sun yi tafiyar da shi shi ma wannan fanci ya tuba ala diya haka ainihin idan harshen sai tafiyar masa da shi ma'ana gashin lafiyarsa kalau amma ɗanɗanan ya gagara ainihin aiki saboda haka tafiya shi yasa Allah yake faɗin abun a nan tare da aikinsa saboda haka yake zuwa to amlahu mu'adanu ko su wayannan gumakan naku suna da kunnuwa yasma'una biya amma kunnen ya zama suna ji da shi ba kawai kullunsa ba ko da kai istifamu inkari da zai ki ta wannan istihamu istifami ne na inkari a ilaysa da shay'un min zalika ba su da wannan mimma huwa lakum wanda ku kuma kuna da shi fa kaifa ta'buduna dan me za ku bauta musu wa antum atammu halan minhu ai halin ku ya fi suka akan nasu ma ku ya kamata ma su kuma kan su bautawa saboda haka da zai ku ke bauta musu قل يا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هو شركاءكم kira abokan tarayyar ku ila halaki zuwa ga halakani sun maki duni sannan ku min makirsun da duk za ku yi falatun zuru ni kar ku kakkafta falatun hilun kada ku yi jinkiri fa inni la ubali bikum ban damu da kowa da haka wannan ma'ana tsaron da yake musu in suna ganin za su halaka shi ko suna ganin za su yi abun to su aikata saboda haka ba za su aikatawa ba na'am إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
نعم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين saboda idan kun da za ku yi makirci ku yi koma abin da za ku yi to inna waliyi ka san ni majalin dina in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah yake faɗi a ran kenan inna waliyi Allahu ni majalisin shi ne Allah ko ta waje umuri shi ne ainihin majalisin al'amura na gaba daya kulin da salati wa nusuki wa mahayayi wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la da rayuwata da ibadata da rayuwata da mutuwata da duk wani shari'ata da komai saboda haka lillahi na Allah subhanahu wa ta'ala ne ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wali Allah dama Allah waliyul ladina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات saboda duk wani wanda ya zama amanu ne to waliyin su shine Allah subhanahu wataala ma'anan waliyi shine masbitin al'amarin sa saboda haka Allah shine masbitin mu'minai shine masbitin annabawa shine masbitin mursalai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna waliyyi Allah masbitina shine Allah subhanahu wataala amma su kafirai ba a zuhun auliya ba ba'adin ne ma'ana sashin su musulmin da ainihin sashi ne saboda haka a wilaya kenan ta ta su ainihin kashi kashi akwai wilaya amma akwai wilaya kuma ainihin kasuwa wilaya amma ita ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah kuma la tafsir li kalimati Allah Allah kuma ta'ala ke cewa a ainihin wanda ya zama ainihin waliyi sune alladina amanu wa kanu yattaquna duk wanda ya zama mu'mini mai jin tsoron Allah subhanahu wataala to waliyin Allah ne a wannan siga kuma Allah subhanahu ta'ala ke cewa shi wannan ko duk wanda ya samu wannan riga lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah su da bishara a rayuwar duniya suna da bishara a lahira ma'ana bishara a duniya Allah zai haska musu abubuwa daban-daban ya za su ba su bishara abu da zai faru abu da zai faru su dinga ganin sabili har ma zuwa ga ainihin lahira to wilaya amma suka iya ba mutum irin wannan akwai wilaya kuma kasa wacce take tafi karfin wannan sai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan da yake cewa bawa ba zai kushe ba yana kusanta ta da ainihin nafilfili da abubuwa daban-daban har in zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa da yake ainihin da da shi yake cewa wallahi idan ya idan ya roke ni tsare dole zan tsare shi kuma wallahi idan ya ce in yi abu zan yi shi kamar yadda manzo Allah ya sake faɗi ainihin wani hadisi yake cewa akwai ainihin bayin Allah subhanahu wataala walau aqsama billahi la abarrahu da zai rantsa da Allah shi wannan bawan Allah saboda sun a gurin Allah la abarrahu manzo Allah ya ce wallahi la abarrahu da ya kusa da shi me abun nufi da ya kusa da shi ma'ana wannan bawan Allah da zai rantsa ya ce gobe za a yi ruwa kuma a badadin Allah subhanahu ta'ala a da bai saka wannan ba saboda yamma Allah wa Aisha wa shi wai sabbin saboda kada wannan bawan Allah ke yi yayi kafara na yayi rantsuwa ba a yi ruwa ba Allah sai ya kusa da shi yayi wannan ruwan sama saboda haka akwai bayan Allah da Allah ya ba su wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke faɗin wannan magana wala aqulu billahi la abarrahu akwai bawan Allah yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waliyin Allah zai shigo ka ganshi al'aka ash'asa akbara haka ban da ya faɗi a farkon hadisin ash'asa akbara mutane suna rena shi amma wallahi wala aqulu billahi la abarrahu ma'ana da zai rantsa da Allah da yace Allah zai yi abu kaza Allah ya ce ba zai bari ka fara nan ba sai yayi wannan abu saboda haka to wannan su irin wayannan wilaya su ake sai musu wilaya khassa ba kowa ne yake hawan da ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya zaba saboda haka to inna waliyyi Allah Allah subhanahu wataala yake zuwa lalle ka ga musu sai wa waliyinka shine Allah subhanahu wataala kuma zai ma komai sannan kuma malamai suna magana suna cewa ita wilaya ita ma tana da karinarta kamar yadda nubuwa take da karinarta kamar yadda ainihin sihiri yake da karinarsa komi iya da karinarsa da yake tafiya tare a bambance shi nubuwa annabta karinarsa shi ne mujiza ma'ana ita mujiza duk abin da za a lissafan nan kalan su ɗaya ne duk abin da zai ba da mamaki amurin ko shehun khaliku lil'ada duk abin da ya saba al'ada dole za a yi mamakinsa misali ka daga ainihin a wani abu haka ka sake shi bai fado kasa ba dole a yi mamaki ka taka ruwa ka tafi akan kogi dole a yi mamaki saboda ya saba al'ada in mutum za kogi lumewa zai yi to yin wani abu ake cewa amrun khariqul al'ada abin da ya saba al'ada to kadai ana duba ta wace hanya ya fito ne ana ake bashi suna idan annabin Allah ne abun ya bayyana a wurin sai a kira shi mu'jiza saboda me saboda an ce masa in ka isa kai abu kaza saboda haka daga gajiyarwa ne saboda haka sai ya aikata wannan abun sai kowa ya dagara kuma aikata shi saboda haka kira sunan wannan abun ma'anarsa mu'jiza na farko kenan na biyu kuma shine ainihin abun da ya kiransa ainihin karama ita kuma karama tana da alaka da walittaka kamar da ainihin in Allah subhanahu ta'ala yake magana inna wali Allah kuma inda yake faɗi a sallahu al-bushra fi al-dunya wa al-akhirah to wali in dai ba annabi bane zai abun mamaki idan yayi abun mamaki saboda haka wannan abun mamakin sai a kira shi karama ba don komai ba saboda ma'ana Allah ya abun dan ya girmama shi ne shi yasa sai a kira wannan abun karama ya faruwa tun da kan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabawa bane amma suna yin abun mamaki suna ba da labari da abin da ke gaibu kuma abin ya zo ya faru sai na Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala ya faɗi da ya zo rasu yake cewa inna rasu masu gado na akwai ainihin a Abdurrahman dan uwanki ainihin a Aisha sannan ainihin akwai Asma'u sannan akwai mata ta da wanda suna da ciki kuma ina ganin wannan cikin nata Zaria bayan gace ya ce mace da ka a lokacin babu abun aunawa babu abun tsakanin sai na abun kare sai mace kuma ka bayan yaro sun aka aibe ta ainihin mace to irin wannan duka karama ce irin sai na Umar yana kutuba akan mimbari yayi magana yake cewa ainihin ainihin ya tsari ya nahi tazzabar ya tsari ya nahi tazzabar an da yaki ne kuma wannan wurin da aka je tsakanin sa da Madina ya fi kilomita dubu daya amma ana guduwan zuma sai aka ji sai na'ura cewa ya tsari ya nahi tazzabar da haka aka tambaye shi ita ya hango ne an kare su a wurin yaki da haka sai ya tsin su bangaren dutsen nan suka dawo bayan watanni suka dawo yaki suka ce ko su ga muryar da suka ji wata rana daidai lokacin sallar juma'a aka tare da kuma da irin wannan magana saboda haka irin wannan ana kiransa karama ne Allah ya masa kashafi na zamani ya hango sojojinsa har ya ba da umarni alhalin yana madina to duka yin wannan abubuwan suna faruwa tun daga sahabbai aka fara wannan har aka zo kan waliyai duka bayan Allah Allah yana iya ba su irin wannan karama saboda haka a wannan kenan to waliyi ma'ana yakan iya mukarna da ainihin karama kamar yadda kamar yadda muka faɗi na ukun su shi ma mai bada mamaki shi kuma sihiri saboda haka abun mamaki ne za a yi amma shi kuma sai a duba a hannun ya bayyana a hannun mutumin banza ne a hannun mutum ne mai cutar mutane a hannun mutum ne mai damfarar mutane a hannun mutum ne mai karairayi a hannun mutum za su wasu ba mutumin kirki ba ne amma ga shi ya yi wani abun mamaki to ba za a kira abun karama ba sai a kira shi ainihin sihiri da dabaru ya yi saboda haka duk suna da kama amma kowanne da matafiyarsa saboda haka waliyan Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana ba su karama inna waliyi Allahu yace waliyi na shine Allah subhanahu wa ta'ala duk da shehu mu shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yayi magana yake cewa karama ana waliye da dama sun zo da karama daban-daban duk wani abu da za ka yi a yanzu abun karama kafin ka yi wani yayi shi sannan kuma irin na abun mamaki sannan kuma idan ma ka yi shi akwai dabbobi da yawa suna aikata irin wannan wai don ka tayi sama saboda karama ita suna yi ma suna tayi don ka yi abu kaza ya ta komai ana yi yace babu karama musamman a zamanin mu na yanzu duk kowace karama girma kamar alkaji Allah subhanahu wa ta'ala ka bi shari'arsa ba ka sa a matsayin kyau tijjani da Allah ta'ala hannu da haka ainihin a manyan waliyai suka tafi akan cewa ita karama haila ce ma'ana haila lokacin da ba wai mace tana da tana jira ainihin ya bayyana bane a'a lokacin da ya zo kawai za ta gan shi to da haka ita karama da yawa waliyai kan an kana da in abun ya matsayi kawai ta goyi kaga abun yayi saboda haka to shi yasa ma'ana suke faɗi kuma ba su bayyana ta koye ta suke yi ita gara an ganta ma to abun ya fi karfin su ne saboda haka to wannan shine ma'ana karama da Allah yake ba waliyai saboda ainihin mutumin dalsali inna waliyi Allahu Allahu nan kuma allazina sura al-kitaba wanda shi ya saukar da wannan littafi ma'ana na alqur'ani wa huwa yatawalla salihina kuma shine yake zubintan salihai ma'ana bi hibdihi yana kiyaye abin da ya shafi ma'ana salihi na'am
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
نعم والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون وإن تكونوا مؤمنين لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa'annan ne da kuke bautawa ko ke rukurun su min dunihi kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala la yastali'una nasrakum wa la iya taimakon kuwa wala hum yunsa- wala anfusahum yunsaruna haka nan wala yunsaruna ba za su iya taimakon anfusahum ko da tarukan su ba ba za su yi ainihin taimakon su ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya Allah su dirba wa kullum fasmi'una إنما الجزاء لا لا يخلق ذبابا ولا يسمعون وإن يسلكهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ولا فلان يسري مسؤولية ولا في عينهم وعتن كنسوا أو لا كتباب يتبقون كنسوا ولا أنفسهم ينظرون وإن تذكرهم ثم قولا كن كراسوا إلى الهدى إذوا عينهم شريعة وإنهم كما كان لا يسمعوا بلاص عينهم كرا الله وتراهم ظهر كما كان على صنامة ظهر يا محمد صلى الله عليه وسلم yanzuruna ilaika suna kallon ka ayyuka biluna da jannabiri suna kallon kamar suna ganin ka idan su kuru-kuru wa hum la yusiruna amma ba sa gari saboda haka haka al'adar hukunci ba la za a ga sun idanun manya ga murfin idan amma murfin idan ma ba za su rufe shi ba za a kai shi a kuzin garas amma kuma ba gani yake yi ba saboda haka to wannan ina ga ai wannan batan basira ma'ana ta yawa na'am خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
نعم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينبغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم الله سبحانه وتعالى يكتب خذ العفو ina horon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka dauki al'afu ma'ana al-yusra sauki min akhlaqin nas daga dabi'un mutane wala tabhas anha har kuma karka dinga bincike akan al'amuran mutane ka zama da ma'ana mai sauki a cikin duk al'amuran ka dinga ainihin abuwa a wata aya ma yana gaya masa wa kun tafassala ghalizul qalbi lam fardu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah subhanahu ta'ala yake cewa a ainihin da ka zama mai saurin zuciya mai ainihin zafi fassan mai saurin zuciya da yin zartar mai kaurin zuciya mai saurin fushi lan kwanto min hawali wallahi da sun tarwace a gefenka su nan zafin da ke gani ana so ka dinga mu'amala da mutane a cikin sauki shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa afu anhu ka musu afuwa wastaghfir lahum ka nema musu gafara wato an wata kullum wa shawarun bil amri kai kuma shawara da su a cikin ma'ana al'amura saboda haka afuwa a cikin kowane abu kyau yake na da Aisha wata wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ba a taba shirye sauki ko afuwa a cikin kowane al'amari bane sai ya zama yayi muni ba a taba kuma saka sauki ko afuwa a cikin kowane al'amari ne ma'ana sai yayi kawa yayi ado saboda haka abu na afuwa komai ainihin ana son sa kiyaye Allah yana so a dinga afuwa abinda ya sa Allah yake mana wannan cewa ai ai ta afuwa ai ta afuwa daman shi dan adam Allah ya rubuce shi mai laifuka ne saboda haka dukkan masu laifuka da kullu bani adam khata'un dukkan ainihin bani adam masu yawan ainihin laifuka ne wa khairu khata'in at-tawwabun at-tawwabin fiyayyen ainihin masu masu ainihin laifi su ne masu neman gafara saboda haka to in an nemi gafara kuma ba a yi yafiya ba a shi gafara ba ne ba saboda haka yadda Allah yake rubutawa ka taba ranar tsira mata to kai ma ana son ka dinga yawan afuwa ka dinga ma'ana sauƙaƙa wa mutane a cikin dukkan al'amuran su kada a shaidai ka da cewa zafi ne da kai ko da a wajen kira ne in dai zafi ne mutum zai kira da shi to haraka mutane zai dinga yi maimakon ya dinga sa su ma'ana inda ake so a sa saboda haka Allah subhanahu ta'ala yana faɗa mana a wata aya ainihin in kun tashi kira kun kira ainihin kudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana in ka tashi yin kira zuwa ga Allah ka yi kira da wa'azi da ainihin da wa'azi kyakkyawa kudu za su fi hikimar ka yi hikima sannan ka saka ainihin kyakkyawan wa'azi to a nan ne mutane za su je ka saurare ka shi yasa aka sai Musa ma in ka sai kiran Fir'auna Fir'auna da ba wanda ya kai shi dabberanci a doron ƙasa Allah yake ji masa sabula da mu kawalan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha in kun je ku gaya masa magana mai taushi wataƙila ainihin zai wa'azantu ko ya tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kai ba a ruwaito cewa duk kalaman da annabi Musa Fir'auna ya ga annabi Musa amma ya mayar masa wata mummunan magana irin kalan da Fir'auna ya dinga gaya masa ba saboda haka ajirin Allah har abada abuwa yake koyarwa da sauki da zan mutane zuwa ga Allah duk wanda ran shi bai da wannan siba to bai dauki siba ta addini ba wata siba ta banne ainihin ya zo da ita a ruwaito irin wannan afuwa din nan wani da cikin manyan bayan Allah Hassan al-Basri bai wasu suna zuwa masa ruwa yana alwala saboda haka sai ta take masa kuta kuta kamar da gangan ya buki ainihin goshin sa da haka sai ya ji zafin wannan abun sai ya taso da fushi ya kalle ta sai ta karanta masa take cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa kazimi da lagaiza masu haɗe fushin su sai shiru sai ke cewa ka zamto gaibi na haɗe fushin nawa sai ta karanta ta gaba da ayat take cewa wal afina 'anil nas masu yi mutane afuwa sai sai abautu an kila miki afuwa sai ta ƙara tsayar ta ce wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautawa sai ke so a lafi kila yan jaki saboda me saboda ainihin irin wa'annan bayan bayan Allah dawa aya da aikin da suke tafiya da shi saboda haka in ka gaya musu abu kawai a takin su abun ya sauko yana aiki saboda haka to shi yasa ainihin irin wa'annan abun da aka faɗa su zama su a tafiya tare da su to afuwa haka ake so a wasu ayi Allah subhanahu wataala ke cewa wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khadabahum al-zahiruna qalu salama akwai bayan Allah da al'amarin su kullum cikin sauƙin suke tafiya in ma jahilai suka yi musu magana kalu salama sai salamu salamu rabu da ku ainihin lafiya mu ba ba ɗan tashin hankali ba ne ba za mu dinga yawo da ainihin makami ko bindiga mu sai wanda ya mana abu da sai masa abu kaza ba da haka wannan ba al'ada ce ta bayan Allah ba bayan Allah abuwa ne da su bil aqwa mu bil urfi wa arif anil zahilin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kudin afwa karki ainihin abuwa dukkan al'amuranka wa mur bil urfi ka ainihin riko kai horo kai bil urfi da kyakkyawa shine ma'ana al ma'ruf a shi ainihin duk wanda zai horo da kyakkyawa to sai ya horo da kansa da kyakkyawa din shi yasa irin wannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana shi a matsayin abun koyi kamar yadda yake ga mana ayoyi da ainihin daban-daban saboda haka to me ya faru da shi a irin wannan abun sai ka duba irin ainihin kashe babbansa Hamza da aka yi da aka kashe babbansa Hamza aka yi masa ainihin musula da aka yi masa musula duk gaban da ka sani ma'ana sai da aka tsari ainihin Hamza tsara an da cikin ya fi ɗari kuma da cikin sai da Hamza saboda ainihin musula da gayya aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sai ya kuka ya kuka ke cewa wallahi idan na kama wanda yayi wa Hamza wannan kiran sai na yi masa kaza kaza sai ya manzo Allah ya dinga faɗin da ma'ana sai ya yi sama da abin da yayi wa Hamza ataki aya ta saboda ke cewa wa in aqabtum fa aqibu bi istima'u ibtum bihim wa la in sabartum law wa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taqfi ilayhim ma yanqurun inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah ta da yake cewa to kai da kake cewa sai kai kaza wa in aqabtu in ma za ku yi zaka zaka rama abinda aka maka to fa aqibu bi istima'u ibtum bihim karama gwargwadon iya abinda aka yi maka karka yi duka haura aka abin da aka yi in ma kenan ba za ka iya hakuri ba amma wani in sabartum law wa khairul islamin in ba ku hakuri ma wallahi an kan kai daga duka ayyukan mai hakuri kai wasu din da ma yi hakurin kuma ma sabruka illa billah wala ta zama in karka yi bakin cikin abin da suka aikata maka to in wannan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su shi kenan ya hakura ba zai zaki ba zai wannan ba saboda haka duk irin su ainihin suna nan ayoyin da suke nuna mana suke koya mana kyawawan dabi'u a addinin musulunci addinin musulunci ya zo don ya koya kyawun dabi'u ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yurisu nawisu yuzan makarimal akhlaqi inna babu yusu yusammi makarimal akhlaqi an aiko ni ne kadai don in koya makarimul akhlaqi ma'ana kyawawan dabi'u duk yawan ibadar mutum duk yawan tauhidin mutum wallahi in bai da kyawawan dabi'a zai zai shiga aljanna Allah ya shiga aljanna saboda mutane kullum muna faɗi a dinga bambantawa makarimul akhlaqin nan haƙƙin dan adam ne Allah bai yafi haƙƙin dan adam da zaka shekarar dubu kana shirka ran da ka zo mutuwa ka sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya bafi ya yafe maka duk tarin zunubin ka yafe maka aljannan nan ya baka ita kyauta ma'ana duk falla Allah sai ya maka akan kalmar nan kwaya ɗaya da ka faɗi amma da za ka mutu kana tsoron haƙƙin mutane haƙƙi ba wai sai kuɗi kawai kawai ba ka kira sunan wancan ka zaga ka kira sunan shehin wancan ka kunnuwa masa ashar da sunan wa'azi ka kira mahaifin wancan ka zage shi ka ainihin wa wannan munan kallo bi da zatin tubihi da sunan kai mai wa'azin addini ne sannan kuma ka ce wai ka ka ci mutuncin mutane amma kuma ka ce wai zaka ji Allah ya ce maka a Allah bai yafi wannan duk wanda aka ci mutuncinsa a aiko husuma kake yi da mutum idan ka gaya masa munanan magana idan aka je ko da kai da gaskiya idan ko ta karba maka hakkin a gurin wannan kai kuma yadda kuma ka ka zage shi ka sai masa kaza ka sai masa kaza ka sai masa kaza to za ka dinga kiyaye baki a dinga kiyaye mu'amala tsakanin juna da juna ko da da kallo mummunan kallo ne saboda haka to Allah subhanahu wataala yana so ayi amru bil ma'ruf khudil afwa karkiya ku a cikin kalamuranka wa amru bil urfi kai horo aiki da kyakkyawan aiki wa'arif an zahilin amma farko da kai daga zahilai domin akwai zahilai wanda in aka ce zahili shine ma'ana mai yin aikin zahilci ko da kuma zahilin ba ne ko da ta zamulan ne ba wa ainihin hazikin fahimi domin akwai ta zamuli akwai kuma zahili duk abin da zafin da an sa masa sa'ul wannan na farkon sa'ul din nan to wannan ma'ana da gangan ne mutum yi mai da kansa wannan abu in an sai zahala ma'ana ya jahilci abun da zahala da gangan mai da kansa ya jahilci abun saboda haka to duk wanda yake bai mai aikin zahilci alhalin masani ne da zahilin da yake yin aikin zahilci dukkan su ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa arif anil zahilin ka kawo da kai daga zahilai kada ka bi fadin wani ainihin daga cikin kuda ba wanda yake cewa wali farasu lil ilmi bil ilmi mulzamun wali farasu lil zahli bil zahli musradun faman sha'a taqwimi fa inni muqawwamun waman sha'a ta'awidi fa inni muhawwal wai daga cikin kuda ba yana kuɗi na cewa wai wali farasun ni ina doki bil ilmi na hakuri bil ilmi mulzamun an masa linzami da hakuri wali farasun ina da kuma ɗaya dokin nawa بالجهل الزاهلتي ne بالجهل مفرد an daura masa siddi zahilti saboda haka to ni daga ganin nan kai biyu ne faman sha takwimi duk wanda yake son ya dai kan dani fa inni muqawamun da ban ni a da su nake sai mu tafi dai faman sha ta'awiti wanda yake son ya karkata ni kuma fa inni mu'awwadun da ma a karkata nake to kada ka zama irin wayannan mutanen saboda haka idan mutum ya ba koyi bayan ni mu'arizan zahili ka saboda kai daga dukkan mai aikin zahilti saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke kiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan wa arif al jahilin fala tuqabilhum bi safahihim kada ka fuskance su da irin wautan da suke zuwa maka suna zuwa maka da wata daban-daban wani ma ya taba zuwa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama kwalar rigar da ya rike yake cewa ka bani daga cikin dukiyar da Allah ya baka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shiru wani kuma ainihin ya zo shi a sahabbai suka tasa masa kai ku bashi ku bashi ita ta zauna ya zauna ana zaune manzo Allah ta bani da komai amma Allah ka zan baka ana zaune kuma aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karbi hadiya sai ainihin ya bashi da ya bashi sai ya gode ya gode sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da yake zaune wannan mutumin wato yana dabda shiga gaban wuta ne da kun kashe shi a wannan lokacin wuta zai tafi saboda ya min su da adami amma ni kuma Allah ya ku aiko ne mai tausayi ne yanzu kaga mun rabu lafiya saboda haka wanda Allah wanda Allah zuwa gaba zai gane hanyar da ya kamata ya yi da kowa ma ba irin annabin Allah irin na ba saboda haka to haka yake manzo Allah idan kai masa abu to a taki Allah subhanahu wataala yake jira wuta ake tafiya wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi magana wannan saboda haka shi masu aikin zahirci ya saba da su kuma bai daga masa hankali domin akwai wani mai bude da ya taba cewa shi zai jarraba shi manzo Allah sallallahu alaihi annabin Allah ne saboda haka sai ya mazala ya karfi bashin wani abu a wurinsa ya ce masa zai biya shi amma su kai alkawari sai ranar kaza zai zo ya karfi bashin da haka ana nan ranar ba ta cika ba sai shi wannan mai budan ya zo sai ya tsoko mai mazala ya rike shi ya ki ta ku banu quraishin ko ainihin banu abu mutalib ba fa su biyan bashi kaza kaza kaza sai na umar ya furta sai zai tsoko mai mazala ta arabu ne ya umar ya ka ba kai adalci ba yi yace ai abin da zaka yi ni ka bore ni da saurin biyan bashi shi kuma ka hore shi da kyakkyawan neman tambayan bashi in an zo neman tambayan bashi a nema da hanya mai kyau wa'azi ya kamata ka yi mana sai manzo Allah ya ce to a dai ga abin da yake bi na a take sai aka samu aka zo aka bashi da aka bashi sai yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida ba mu daga Allah kuma na shaida kai manzo Allah ne yanzu me sa kai haka yace lallai na karanta al-kitabin na at-taura annabin karshen zamani kaza ne annabin karshen zamani kaza ne annabin duk na san su a cikin ka amma akwai sifa daya wanda ban gani ba shi zan yake so na ganka yace me yace sai an ce mana annabin karshen zamani sabaqa ilmuhu ghadabuhu hakurin sa yana riga fushin sa da yawa daga cikin mu nan ba na fushin ne yake riga hakuri ko min ya gani fushin ka zo ka tunzura sai yayi fushin tukuna daga baya sai ka an ce fa musu ya hakuri kaza kaza daga baya sai ya hakura to amma shi manzo Allah aka ce tuma annabi kan zamani sabaqa hilmuhu gazabuhu saboda haka hakurin sa ne yake riga fushin sa to sai na zo na maka wannan abun ranan ba ta ba illa wannan sai ya hawo da fada ai bibi kuka yi da kai kaza kuka yi da kai gashi kana da gaskiya amma sai baka kusata ba saboda haka sai tabbatar kofin sun gama cika lalle kai annabin Allah ne saboda haka sai ya karbi musulunci a lokacin to da haka wannan zaman sufa sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa kullu afwa وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين kawai da kai daga dukkan wanda zai maka aikin zahiri ba irin abin da ba yi masa ba kamar da suka ba yi daban daban na wa in ma yanzaganna min ash-shaytani nadhu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in ma yanzaganna idan dai ainihin nadhu min ash-shaytani wani juyarwa na shaytan yanzaganna ka ya ainihin tiske ka daga shaytan din nan fasta'id billah ka nemi tsari da Allah subhanahu wataala wa imma innan ainihin a mimu din islama sai fi nuni saboda a kuma nuni islamu fi mimi amma mimu din ainihin za'ida ce amma za'ida ce kuma tana kara takilin abin da ake so a faɗa a gaba saboda haka wa imma yanzu kan naka mina shida na zubun fasta'id billah ka nemi ainihin a isti'aza ma'ana ka faku da Allah subhanahu wata'ala dan adam har abada iya da shaytani da yake fito masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani hadisi da yake cewa kowa iya da shaytanin sa sai ka ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta anta har kai kana da shaytanin ka yake cewa ina da shi amma ni na riga na mutunta da shaytanin na ni ne saboda haka mafi ina ne saboda haka bai sai samu rinjaye a kaina ba amma duk wani wanda ka sani iya da ma'ana shaytan da yake tare da shi yake kisa masa a cikin wannan nafsu amma rasul bisulin nan to akwai shirarin da ainihin yake tare da shi saboda haka to idan wannan shaitan ne kidan zuriyar maka wani abu saboda haka to ka nemi taimako ga Allah subhanahu wataala a kamar yadda ainihin yake faɗi a ayoyi da yawa ma'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim fasta'id billah wa idza kunta qur'ana fastabi'u la wa idza qara'ta qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim saboda haka idan za ka karanta alqur'ani ka nemi ainihin tsari da Allah subhanahu wa ta'ala daga shi wannan shaidan wanda yake ainihin arrazimin nan a akwai ta kisa da shehu shehu shehu islam wanda Allah wani yake kawowa a irin wannan ayi akwai wani kisa wani bawan Allah da ainihin yayi karatu a gurin wani malami da ya karatu a gurin wannan malamin da ya zai koma garin su malamin sai yake sai masa shin garin ku zan sallame ka amma garin ku akwai shaidan akwai shaidan mana akar masa Allah wani gari ne babu shaidan sai ke cewa to shin yana muku wasu wasi a tangari na ku a yana mana wasu wasi mana ya da ku zai ainihin wasu wasi ba saboda haka sai malami yake sai masa to idan yi muku wasu wasi ya kuke yi sai muna kokarin mu juyar da wasu wasi sai zaki ce masa in ya zaki dawa mai sai ku juyar da shi sai ke na kula da sashi kula a ranar biyu ba ku isa ku juyar da shi dan ma abinda nake so na muku ga misali da ya kamata ku yi ka zama kaman ainihin bako ne ya zo gidan wani wannan mutumin kuma iya da kare karen in ya taso masa da haushi in ya zo ya faku da mai gidan shi kenan shi kenan wannan haushin ya wuce kenan daman shi kare duk abin da ta sanar inda ya ganka da mai gidan to an riga da an gama sai ga ya shuru ya janye haushin sa to saboda haka yake taso kare a shedan halittar Allah ne saboda haka da shedan ya bi zuto maka da wani waswasi saboda haka kawai ka koma ga Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yakfika sharra ma ta kawai ka gama da shi amma duk wata hikima da za ka yi duk wani abu da za ka yi to shi dan ainihin ya fi karfin ka amma Allah subhanahu wataala shi ne kada in ka zama nasa da yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan su asalin bayina ma'ana ba ka da iko a kansu lallai shi dan zai kawo amma bai sai rinjaye ba ko da ya zo ba zai yi ainihin rinjaye ba saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya riga da ya zabe su shi yasa wani malami ke cewa walaysa min sharri wali ismatuhum bal sharruhu Allah da duma zallatu shi wali baya yawan zabo amma ba wai baya zabo bane a walai da min sharri wali hikmatu baya daga cikin sharri a ce wannan wali Allah ne masalin Allah ne a ce masumi ne baya zabo ba sharri bane annabi ne kawai baya zabo amma fa sharru sharrin wali Allah ta duma zallatu kada kuskuren sa ya dawama idan ya ga mutum mai yawan aikata kuskure mai kuma jimawa yana aikata irin kalan zabo ya dawama yana aikata wannan sabon ba waliyin Allah bane sharɗin waliyin Allah yana kuskure amma baya dawwama kuskure baya dawwama wal shartu Allah da kuma zallatu saboda haka to wannan yake cewa ka nemi taimako ga Allah subhanahu wataala idan wannan nasun din min shaytani ya aidin zo maka abin da yake zuwa kuma kala kala ne akwai waswasi yana iya zuwa mutum kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin suratul nasi min sharri waswasil khannas ka nemi ainihin safari daga Allah subhanahu wataala daga sharrin waswasil khannas ma'ana shi dan mai yawan waswasi ma'ana wa ainihin dan adam kana cikin abu ke kawo maka ainihin waswasi waswasi a cikin ibada waswasi a cikin Allah subhanahu wata'ala an tambayi ainihin sayyidina Umar wani ya cewa al-mu'min yajidu waswasata mu'mini ne yake samun waswasi yake cewa ai yajidu waswasata min ma'al imani imanin sa ne yake da yawa ma har shi ba shi da yake kawo masa waswasi yadda ka san farawo in ya ga gida babu kyaure babu komai ana da ganin gidan da ya misali babu kowa a cikinsa ba ruwansa da wannan gidan ya fi zai gidan da aka kulle da manyan get da ainihin abubuwa ya san abin da yake nema ya samu a ciki to haka shi ma shi nan yake idan ya ga dawan nasa ne wannan mashayin giya ne mutumin banza ne da sauransu wannan kai ya gama da su ina yake so bayan Allah yake so saboda haka zai fito maka ta nan sun mala ajiyar na min bayni aidihim wa min khalfihim wa alaimanihim wa an shama'ilihim duk zai zo ta gaba ta baya ta ina ta ina ya halaka karshen ta ba idan ya gagara komai din a bangaren ibadan naka sai ya halaka ga sai dinga to kai yanzu kai ba wa Allah kai yanzu an wanda ba wanda ya kai ka duk garin da ba wanda ya kai ka da ka fara hawa kuma shi ke nan to daga nan kuma ya samu abin da yake so ko kuma a ka bi damuwa da ilimi a yanzu ba wanda ya kai ka ilimi ai ba wanda ya kai kaza kaza shi ke nan sai ka ji kuma ka ɗoro a kai to duka irin wannan abubuwan ma'ana shaitan shi ne ke zuwa da waswasi a cikin zukatan mutane min sharri waswasil khannas saboda ka idan Allah yake zuwa idan irin wannan waswasin ya zo maka to ka nemi tsari da Allah subhanahu wataala shi yasa in ka zo karanta Qur'ani ma da Allah subhanahu wataala yake zuwa za ka ta Qur'ani fastajib billahi min shaitanir rajim idan ka zo karanta Al-Qur'ani ka nemi ainihin tsari daga Allah subhanahu wataala daga shi wannan shaitan nan malamai qurra sun yi sabani amma dai majority jumhur sun tafi akan cewa idan ka zo fara karatun ne ake so ka yi isti'aza din nan domin akwai wanda suka ce wai ka gama karatun za ka yi isti'aza sai aka ce to me yasa me kuma suka ce ah ai abin ya zo a fili ma ne wai za ka ra'atul qur'ani in ka karanta qur'ani ka gama saboda ka fasta billahi minash shaitanir rajim za ka ce musu ah ai in wannan ibara qur'ani yakan zo da ita kuma larabci yakan zo da ita irin su yayin da suna amaru idza qumtum ila salati ne in kun tashi za ku yi sallah ne amma in ka ɗauke ta a fili mazi ma'ana kenan ka riga da ka tashi za ka yi kabbara karama to a nan da za ka ji kuma ka yi ainihin wankan da na ba za ka ta idan a rattum kenan saboda haka to irin wannan shine ma'ana wa idan karanta alqur'ani kenan in za a karanta alqur'ani kai ma'ana isti'aza saboda me saboda ma'ana shedan kada bi zo maka a wajen karatun ka na qur'ani to haka nan a komai ma ka bi sani daga shi wannan shedan din kuda ainihin wa imanin da dannaka min shaitan nazbun fasta izmillah ka nemi tsari daga Allah subhanahu wataala innahu samiul alim saboda shi Allah subhanahu wataala mai ji ne shi kawai ka faɗi alimun ainihin masani ne bil fi'li da ma'ana aiki saboda haka a wannan malamai sun yi sabani a wajen yanayin isti'aza zaka ji an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim din nan ita ce wanda Qur'ani ya zo ita hadisi ya zo da ita ma'ana dunkulalliya wanda kuma akan wajen karatun alqur'ani shi yasa wasu da to ina wajen karatun alqur'ani ne kar ka sai a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rahimir rajim kamar yadda wasu suke faɗi amma za ka iya faɗin ta ina wajen kuduba ne ko a wajen wasu abubuwa saboda akwai ruwaya ta zo ta a'udhu billahi samiil alim din min ash-shaytanir rajim amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta ne a cikin ainihin kiyamun laili a wajen zuwa wani za'in fita yayi wannan ainihin magana ba a wajen wai za ka rata qur'ana bane wai za ka rata qur'ana kan fasta billahi min ash-shaytanir rajim aya ta bane za ka hinta bisa ba murus da bi akan in dai karatun qur'ani za ka yi ka sai a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim amma in wani wa'azi za ka yi za ka yi to a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim saboda haka wannan kenan saboda me saboda manzo Allah ya taɓa fadanta sannan akwai a'udhu billahi akwai a'udhu billahi sabil alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi wannan shi ma mutum zaka yi fadan saboda manzo Allah ya tawo fadan sa amma shi ma ba a wajen karatun alqur'ani ba amma wajen karatun alqur'ani kan wanda shine suka fi zaba a ainihin fali to suka ce wanda ta a'udhu billahi sabil alim din kuma min ash-shaytanir rajim ko da a wajen qur'ani wanda suka zai fadan suka fi istinba ne daga wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce wa imayin da dan naka min jahannam fa sa'id billah innahu samiul alim a wata raya ta innahu huwa samiul alim to saboda haka man ka hada da wannan karshen wannan ayan ne da kuma wannan ayan ka hada a wajen karatun alqur'ani amma dai sun fi zaben wanda a'udhu billahi min shaitanir rajim din da kike zai kamata ma'ana mutum ya faɗi da haka wannan shine Allah subhanahu wataala ke cewa to fa sa'id billah innahu samiul alim domin Allah subhanahu wataala yana ji alimin ko masayin ne duk duk abin da ake aikatawa
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يؤمنون
نعم وإما إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الذين تذكروا فإذا هم مبصرون يبالهم من دون الغي ثم لا يبصرون الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا وإنما تذكر قرآن الله سبحانه وتعالى إذا مسهم طائف من الشيطان idan wani abu ya sa ita ga su daga shaitan ma'ana shehun alamma bikin wani abu ya sauka da su daga shaidan tazakkaru iqamar lahi wa thawabu tasuna ainihin iqamar Allah da ainihin sakamakon Allah fa idza hum mubsiruna sai ga suna ganin almuhikka min gairi fa yarjuna ainihin su dawo dan sun ga misali wani abu na shaidan ya zo yana neman ainihin tafe su so da aka yi su dawo kan gaskiya idan su sanna Allah subhanahu wa ta'ala idza ke so mutum misali ya dinga yawaita rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ma'ana rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin Allah ina neman tsari da kai daga ma'ana irin wannan shafi shafi na shiratin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma Allah ina neman tsari daga gare ka kan ainihin ya shafe ni shi yasa malamai suke cewa duk wanda idan ainihin wasu wasu yana damunsa ko irin na ibada ko makamantansu inda duk bayan sallah zai dinga ainihin karanta rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك to Allah zai tsira masa wannan wasuwasi din domin wasu dai yakan yi wasuwasi da zuciyar mutum har ya zama da ma wani lokacin abu kamar kamar ya taba shi saboda haka to wannan ainihin kuska wannan ma'ana a ma'ana zai fi shi dan saboda haka mu shiga dinga neman a tsari da shi dan kenan wa ilahu musirun wa ikwanu akwai ainihin ikwanu shayatin ilal kuffar da cikin ainihin kafirai ma'ana akwai kafiran da al'amarin su ma'ana tare yake tafiya da ainihin shi nan ma'ana akwai shayatin al'insu wal jinni akwai shaidanu irin na mutane akwai shaidanu irin na arziki malamai suna magana suna cewa har gara shaidanin arziki akan shaidanin mutane shaidanin mutane iya tare da kai a idan idan ainihin ka sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba zai tafi rabu da kai ba ba ma abin da zai dame shi a zuciyarsa amma shaidan suke da yake nan kai wannan wannan wannan to ka gama da shi saboda haka to shayatin sun fi muni saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ta ikwanu sune ikwanu shayatin daga cikin kafirai ya mutuna mu suna yin kare ga shedanu din fil ghayyi a cikin halaka thumma hum la yusiruna sannan ba sa takaitawa la yukuna azu ba sa kamewa ga barin sa da su kamata basara mutakuna da mu shi sai ayi tunani ya gane da basirar sa kamar yadda masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suke ainihin ganewa
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
نعم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اتبعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah kuma ta lake cewa wai da lam ta ce idan baka zo musu ba su mutanen Makka bi ayatin daga cikin da mu'jiza min maktarar ruwa daga cikin abinda ainihin suka nema suka ba da shawara a kawo musu saboda sun ba da shawara a kan ya kawo musu abubuwa daban-daban kamar yadda ya zo a ayoyi daban-daban saboda haka sai ka suna cewa qalu ma li hadha rasul ya kullu ta'ama wa yamshi bi zakil aswa lawla unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira aw yalqini kanzun aw takunu lahu zallatun ya'kulu minha wa qala az-zalimuna in tasbiquna illa rajulan masura saboda haka bisin da cewa me yasa wannan annabi ya tafi a cikin kasuwa yana komai kamar yadda muke yi saboda haka me yasa ba a bashi da wala wanzu da bar kun kai kun ma abu nazira me yasa mala'ika bai biyo bayan sa ba idan yace Allah ne ya aiko ni mala'ika yace tabbas haka ne me yasa bai haka ba me yasa Allah bai bashi dukiya mai yawa ba yazo dinga raba wa mutane me yasa Allah subhanahu ta'ala bai bashi gona ba ta yi yayin itace mu dinga shiga muna ci muna sha duk dai wannan ma'ana sun yi kira ya kan cewa in har misali zama annabin Allah to Allah ya bashi wannan saboda haka sai Allah subhanahu wataala ke cewa idan ba baka zo musu da abin da suka nema ba qalu zan sai laula daulan sabaita ha me zai hana ka jawo ita wannan abin da kanka min kibal da suka ka jawo wannan aya Allah subhanahu wataala ke cewa kuma tazuru ila amr rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa baina zalika ma kana rabbuka nasiya ai ta ayan ba ta saukowa sai da umarnin ubangijin Allah subhanahu wataala saboda haka daular ta bai da kullum su gaya musu inna ma attabi'u ma yuhi ilayya min rabbi kada ina bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala min wahayi ne baya daga cikin al'amari na in kawo wani abu daga ainihin karan kaina hada basair wannan hujjoji ne min rabbikum daga ubangijinku wa hudan da shari'a wa rahmatun da rahama li qaumin yu'min daga mutanen da ba'ala suke imani alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala
alhamdulillah wanda Allah ta ka kai da kai la da zai a ana cikin wani mai malamin kuma da wani cewa yana cikin cewa lokacin da ya kai kamar shekaru goma sha takwas da haihuwa baya iya sallah ko rana in yi biyar yau amma ya yi jaye a haka ya yi zaye na kashe kuru ne da yi kallon ba ko yau ya yi wani wani ba ko ya yi wani ba ya zai yi rawa a cikin kallon
gwargwadon yadda yake ga tunaniya a ran ko da ake zai da za ka za a iya gaida ga masu da yadda sai wannan shi da kansa da ya zama irin ya zuci shi sai to na duka bai gane kamar yana da wahalin da ya
sai ne tambaya ta gaba ya ce cewa ya zo masallaci ya kawo masallaci sallah da da isha sai ya yi mun yana da cikin cewa shayi ne da sai aka yi kalama sai ta bayyana gare shi cewa mani na ashirin ya zai zai ci gaba da sallah a matsayin isa zai ci kaka mun da ya rage rabuwa kuma zai sake yin sallah zai ba shi wani sallar ne matsayin da ainihin wasu mafila ko sai yin mafila a zaɓar da shi zai ba shi sallar inda ba na ma ni ya inda ba shi kudu wuri ma na a na farko ke da na biyu kuma a gaba ainihin su magana kan ainihin bin limani sa'in ke wani limani sun yi sallar da tsarin da limani limani shi ba iya yi iya ba da aka sallar da suna tsarin da sallar limani zaka iya abin da liman ya yi yadda dole kolin da ya yi ya zaka wanda mutum ne wanda bai mafi ne wani yuzu ne alama da zai yi na asaba mai da asaba da zai yi ne alama ba labarin ba ko da suka za a yi haka ne yawa muna fada ana fada akwai yadda misali wasu marasa halin suke yi a wannan gini kullum muna fada idan wata fahimta kake da shi idan ka zo ya mutane ya mutane ba ka sai akwai wurin kanna abin da zan yi ga wasu wani wasu ke tambaya din wasu ne suka zarga suna musu wannan shi ko za ka wannan ba shi bane to mu muna mace jiya ko duk abin da muke yi mata hujjojin mu waye kawai dai wasu ake yi da ra'ayi da ake tsaya ka dai wasu to dan me da mun ya ya yi karatu a wata kasar da kake wani masaba da ya dawo ne cikin sai mun nan in yazo ba mutane an fa dan me ba zai ga musu na kuma iya da asali ba yawwa ko da haka lallai wannan ya da asali mai mai farilla ba zai fi mai lafiya ba mai azahar ba zai fi mai asar ba ba kuma wakil da kin kai ba cikin lafi da yake yi za ka musu mai zo lafi da dole bin hadi na mutum na ba.
alhamdulillah akwai wanda ya zo takarda yana yawa zuwa ya ce a tashi da zuwa ba shi da masu yawa a nan da wani sannan a yau ne malam mahmud mai da yi wata kuma shekara guda da wani kuma kuma takarda wani kuma a baya kan cewa yana shi kuma da shi a zuwa wannan yi zan da ya fara a cikin wani shekara
Allah
Thank you.
ya masu kan ya masu da Allah ya kora ta su ko kasa ba Allah ya lafiya da lafiya Allah ya samu suna shi Allah ya samu bai suna da wani bai إن صراط الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله
ya damu